ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masjidul imamil bukhari rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar lauda kwatas a nan cikin garin bauchi a wannan safiya ta laraba a yau muna goma sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda yake daidai da uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan shi ne darasinmu na shida a cikin karatunmu na littafin a aƙidatu tauhid wallafan babban malami fadilatu sheikh saleh bin fauzan al-fauzan allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi darasinmu na satin da ya wuce muna kan a fasali na uku fi bayanin linhirafi anil aqidati wa subul tawaqqi minhu bayani akan sabuban da ke jawo lalacewan aƙida da kuma hanyoyin da mutum zai bi domin kubuta daga wannan al'amari mun fara karanta hanyoyi da malam ya kawo guda hudu wadda mutum zai bi ko kuma al'umma ta bi ta kiyaye su domin wato ta samu kubuta daga miyagun aƙidu ta tsira daga aƙida irin ta musulunci aƙida irin ta ahlus sunnati wal jama'a Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu sake maimaituwa daga farkon wannan a gaba inda malam yake cewa wasubul tawaqqi fi hadha al-inhirafi tatakhallasu fi ma yali tatalakhasu fi ma yali hanyoyin da ya kamata a bi domin samun kariya daga wato kaucewa ko bauɗewa daga asalin ingantacciyar aƙida malam ya ce ga su a takaice kamar haka na farko shine arruju'u ila kitabillah azza wa jal wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam litalaqqi li'tiqadi sahih minhuma komawa zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin samun ingantacciyar aƙida daga alkur'ani da sunna idan ana so a samu aƙida ingantacciya a samu kubuta daga wato miyagun aƙidu malam ya ce to dole ne a koma zuwa ga littafin Allah a koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin karɓo aƙida daga nan ya zamana aƙidar musulmi babu inda yake samo ta in ba daga Qur'ani da sunna ba domin kamar yadda muka ji a baya farkon littafi malam ya karanta mana cewa ita aƙida tauƙifiya ce duk abin da aka ce tauƙifi ne ma'ana shine abin da kai ko waninka baya kawo nashi kai ba za ka kawo naka ba sannan waninka ma ba zai kawo nashi ba a ina ake samo shi ne a ƙur'ani da sunna a ƙur'ani da sunna da haka duk inda ka ji an ce abu kaza tauƙifi ne to ana nufin so ake yi ka tsaya a inda aka tsaye da kai karka ƙara komai karka rage komai wannan shine ma'anan tauƙifi shi yasa malam ya ce ita aƙida tauƙifiya ce wannan kuma wato ita ce fahimtar magabata tun daga zamanin sahabbai har zuwa ga waɗanda suka biyo bayansu cewa duk abin da yake da alaƙa da aƙida to kai ba a yadda ka kawo naka ba dole dole ka jira sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani ko kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata a cikin hadisansa ingantattu amma wani baya kawo nashi Allah ya sa muna fahimta saboda haka wannan shine matsayin aƙida to saboda haka malam yace babban magani na farko wanda zai kubutar da mutum ko ya kubutar da al'umma daga miyagun aƙidu shine komawa zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato tsutso aƙidu a karɓo aƙidu daga a littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin ya zama aƙidar da al'umma take tafiya akai aƙida ce wato ingantacciya aƙida ce a wacce take tabbatacciya malam yace kama kana salafus salih yastamidduna aqidatahum minhuma kamar yadda magabata na kwarai tun daga sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayansu suna ɗauko aƙidunsu ne suna ɗebo aƙidunsu ne daga alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama walan yusliha akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha babu abinda zai gyara wannan al'umar ba abinda zai gyara ƙarshen al'umar sai abinda ya gyara farkonta idan har kana so ka ga al'umar ta gyaru ƙarshen al'ummar ta zama ingantacciya nagaltacciyar al'umma to dole ta yi riko da abin da farkon al'umman ya yi riko da shi suka samu nasara menene farkon al'umma suka yi riko da shi shine ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka kuma ƙarshen al'umman su ma in suna son samun gyara da nagarta to wajibi ne dole ne su koma zuwa ga abinda al'umman farko suka yi riko da shi jama'a muna fahimta ku saboda haka wannan wajibi ne malam yake cewa ma'al ittila'i ala aqaidil firaqil munharifa tare da lekawa da bincike akan aƙidu na bangarori ko kungiyoyi waɗanda suka kauce ma aƙida ta gaskiya ko kuma waɗanda suke halakakku wa ma'arifati shubuhihim lirraddi alaiha wa tahdhiri minhuma da kuma sanin shubuhohin da suke kafa hujja da shi domin a samu daman mai da martani akan shubuhohin da kuma jan kunnen mutane da gargadin su akai domin duk wanda zai tsayi akan mummunar aƙida kuma ya kira mutane zuwa gare shi to dole zai amfani da shubuha dole cikin abin da zai amfani da shi akwai shubha domin dai hujja miƙaƙƙiya nagartacciya ba zai taɓa samu ba ba zai taɓa samu ba dole sai dai amfani da shubha shi yasa Allah yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat Allah madaukakin sarki yake cewa a Allah shine wadda ya saukar maka da alkur'ani yace minhu ayatun muhkamatun a cikin alkur'ani akwai ayoyi waɗanda suke muhkamai hunna ummul kitab sune uwa a littafi wa ukharu mutashabihat akwai wasu kuma mutashabihai malamai suke cewa ma'anar minhu ayatun muhkamat ma'anan ayatun muhkamat su ne ayoyin da ma'anarsu take a fili wadda in aka karanta su to ba su ɗaukan wata ma'ana in ba wannan ma'anar guda ɗaya ba muna fahimta ku waɗannan su ne al'ayatul muhkamat to sai Allah ya ce hunna ummul kitab su ne uwa a littafi to wasu malamai suka ce ma'anar su ne uwa a littafi shine su suka fi yawa a cikin Qur'ani wasu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi da hunna ummul kitab su ne ayoyin da in kana so ka fahimci ayoyin mutashabihai to sai ka dawo zuwa ga ayoyin muhkamai to saboda ka ita aya muhkama ita ce ayar da ana karanta ta to ma'anarta guda ɗaya ce ba ta ɗaukar ma'ana ta biyu kaga nan babu yadda za a yi mushiriki ko ɗan bid'a ya kafa hujja da ita kamar in ka ce ƙul huwallahu ahad ce Allah ɗaya ne kaga wannan ba ta da wata ma'ana bayan wannan ba ta da wata ma'ana bayan wannan ma'anar to amma sai Allah ya ce wa ukharu mutashabihat akwai wasu ayoyi waɗanda suke kuma mutashabihai aya mutashabiha ita ce ayar da take iya ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya ma'ana biyu zuwa uku zuwa sama to a wannan aya mutashabiha ita ce ayan da dukkanin batacce ko dan bid'a zai kafa hujja da ita domin tana iya daukan ma'ana sama da guda daya haka sai kafa hujja da ita shi yasa Allah da kansa yace fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun amma waɗanda a zukatansu akwai karkata karkatattu idan sun tashi bibiyan ayoyin alkur'ani Allah ya ce fa yattabi'una ma tashabaha min iya ayoyin da suke bi sune ayoyin mutashabihai me yasa Allah ya ce ibtigha alfitinati dan neman fitinan addinin mutane wa ibtigha ta'wilihi da kuma neman tawilin ayoyin alqur'ani kaga Allah sai nuna mana ashe a akwai waɗanda su iya abin da suke kafa hujja da shi a Qur'ani sune aya mutashabiha aya mutashabiha saboda haka za su yi amfani da aya mutashabiha don kawo shubha haka wajibi ne akan ahlus sunna su san irin shubuhohin da dukkan dan bid'a yake kafa hujja da shi ba don komai ba sai dan saboda mai da martani da kuma jin kunnen mutane akai misali a idan ka ce ma mutum wanda yake bid'a ta maulidi me hujjar ka ta yin maulidi sai kawo maka aya mutashabiha a ai Allah ya ce wa aqimu salata ku ku tsaya da sallah haka ne ku wa atu zakata ku ba da zakka wannan kaga ita sallah aya ce bololo tace a tsaya da sallah a ba da zakka to amma shi kuma maulidi ina aya da ta zo ƙararar ɓololo ta ce a yi maulidi babu kuma inda gaske annabi sallallahu alaihi sallama shi ya karantar da a yi maulidi don a girmama a ranar haihuwansa to ni a ganina wallahi kawo laƙanta manzan Allah sallallahu alaihi sallam a ce hujjan murnar ranar haihuwarsa a tsaye ana lalime cikin duk wallahi kawo wulakanta annabi dan inda addini ne da yadda aya ta yi bayani akan sallah bololo ba wanda yake musu akan sallah dole ne da haka aya za ta yi bayani akan maulidi bololo ba wanda zai musu dan darajar annabi ya wuce a ce murnar haihuwarsa addini ne kuma a tsaye ana lalimen hujja darajar annabi ta wuce haka eh shi yasa inda zaka saurari hujjojin 'yan maulidi kaga dai yanzu duk wanda ka ce masa me hujjan yin sallah dole je kawo maka aya wa aqimus salata wa atuz zaka Allah ya ce ku da sallah amma inda zaka saurari hujjojin 'yan maulidi hujjan wancan majalisin daban na wancan majalisin daban na wancan majalisin daban sannan hujjan bara daban hujjan bariya daban hujjan bana ma daban kafin baɗi kuma za a samu sabuwar hujja amma dalili guda ɗaya da za a tsaya a kanta wadda kowane zawiya kowane majalisi zai tafi akan wannan hujjan babu hujja guda ɗaya da za a tsaya a kanta wadda shine hujja shekara ɗari baya har shine hujja shekara goma baya shine hujja bara shine hujja bariya shine hujja baɗi da baɗin baɗaɗa babu babu da me ake amfani da shubha shubha shine sai a ce da kai ai a Allah yana cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ya ce ai Allah ne yace ka gaya musu da falalan Allah da kuma rahmar Allah su yi alfahari su yi farin ciki wannan shine mafi alheri sama da duk abin da suke tarawa to sai a ce da kai shin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba falalan Allah bace haihuwar manzan Allah ba rahmar Allah bace kai saka ce ba rahmar Allah bane haihuwar manzan Allah kai saka ce haihuwar manzan Allah ba falalan Allah bane to sai a ce to fa bidhalika falyafrahu saboda haka su yi farin ciki wai ma'ana shine to su yi maulidi su yi murnan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma sai ka ce duk wanda yake so ya fahimci wannan ayar ka'ida ita ce in kana so ka fahimci aya to dauko ayar da take samanta dauko wacce take kasa da ita ai wannan aya ce ta 58 suratu yunus qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un to in kana so ka fahimci ayar sai ka dawo daga kan gaba ka dawo ayar take gabaninta ta 57 Allah yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kafin sai ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un gabani yace qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adhina lakum am 'ala Allahi taftarun am abin da yake so nuna mana a wannan ayan shine in ka dauko daga kan gaba Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku shine alqur'ani kenan wa shifa'un lima fi sudur alqur'ani waraka ce ga cututtukan da ke cikin zuciya wa hudan alqur'ani shiriya ce wa rahmatul lil mu'minin alqur'ani rahama ce ga mu'minai kaga Allah sai ya ce kul to kace da su bi fadlillah da wannan falalan da Allah ya muku na turo alqur'ani wa bi rahmatihi da rahamar da Allah ya yi muku na aiko muku da addinin musulunci to fa bi zalika falyafrahu kace da su su farin ciki su murna su ji dadi huwa khairun mimma yajma'un shine mafi alheri sama da duk abin da suke tarawa kaga yanzu idan ka gutsuro wannan ayan baka hada ta da ayan da ta gabace ka ba da ta gabace ta ba sai ta zama maka shubha amma in ka hada su to ya su nuna maka o da aka ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi me ake nufi malamai suka ce fadlullah huwa alquran wa rahmatuhu hiya alislam falalan Allah shine Qur'ani rahmar Allah shine addinin musulunci na'am manzon Allah rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ce bamu aiko ka ba face dan ka zama rahama ga dukkan talikai annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce eh manzon Allah da kansa yana cewa ana rahmatun muhda ni rahama ce wadda Allah ya baku kyautanta la ilaha illallah da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga dukkan talikai ba ma zallan 'yan adam ba duk wata halitta da take bayan ƙasa kake tafiya akan doron ƙasa ta ci albarkacin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dabbobi da aljanu da mutane da tsuntsaye da kowa ya ci albarkacin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga yanzu ashe akwai buƙatar mutum ya fahimci da wace shubuha dan bid'a ke kafa hujja ba dan yayi aiki da wannan shubuhar ba sai dan ya mai da martani ma shubhar sannan kuma ya ja hankalin kansa da ƴan uwansa akan wannan shubhar saboda kar ta halakar da su malam yace li anna man la ya'rifu sharra yushiku an yaqa fi saboda duk wanda bai san sharri ba to zai iya afkawa ciki shi yasa sayyidina Huzaifa ibn al-Yamani Allah shi kare da a gare shi yake cewa mutane sun kasance duk wanda ya zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dinga tambayin shi game da alheri ce ya rasulullah me zan yi in samu aljanna ya rasulullah me zan yi in samu rahmar Allah ya rasulullah faɗa min abin da zan yi in tsira yace ni kuma in nazo sai in tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sharri ba don komai ba sai don saboda makafata an tudrika ni ina tsoron kar sharrin ya riske ni maimakon na zo in ce ya rasulullah faɗa min abin da zan iya kai ni aljanna sai in ce ya rasulullah menene mutum zai iya kai shi wuta ya rasulullah faɗa min me zan yi in tsira sai in ce ya manzo Allah faɗa min menene in mutum yayi ya halaka eh domin a ƙa'ida ta musulunci guje maɓarna ya fi zama alheri da maslaha sama da jawo amfani ya fi zama alheri daga duk abin da za a yi in aka samu ga maslaha ga mafsada to akan fara gabatar da ture mafsadar ne akan jawo maslaha wannan ita ce ka'idar shari'a ita ce ka'ida saboda haka yana da kyau ga dukkanin ahlus sunna na farko ya dinga fahimtar mecece bid'a suwaye yan bid'a sannan da wasu shubuhohi suke kafa hujja da shi da wasu shubuhohi suke kafa hujja da shi har yanzu shubuha ce za a kafa maka hujja a ce maka a ai abin da ya sa muke maulidi saboda girmama sha'anin manzala sallallahu alaihi wasallam a zukatan 'ya'yanmu a zukatan waɗanda ba san shi ba su gan mu fito kwanmu da kwarkwatan mu muna yawo akan titi su gane au a shefa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin mutum bane kaga wannan shubha ce wannan shubha ce eh ba dalili bane shubha ce shubha ce to amma idan har nace sai shekara ta zagayo kafin in nuna ma duniya darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan in nuna ma ƴaƴana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shekara shekara ai na wulakanta annabi ban san darajar manzon Allah ba kenan subhanallah ai ya kamata kullun cikin nuna darajar manzon Allah nake haka ya dace kullun ba sai shekara ta zagayo ba eh sannan yanzu in na tambaye ku a ka dauki ta maulidi ibadul maulidi bane ran yaushe za a yi maulidi ranar asabar ku to amma kaga asalin kwanan wata gobe alhamis shi ne sha biyu ga rabiul awal haka ne ku yau sha ɗaya ga wata gobe shi ne sha biyu ga rabiul awal kaga kenan fa saboda abun ba addini ba ne har ana postponding ɗinsa saboda ba addini ba ne amma ka taɓa jin ranar da aka zo aka ce hukumar kasar saudiya ta ba da sanarwa cewa wannan shekaran ba za a yi arafa tara ga wata ba za a yi sha biyu ga wata ka taba garin da aka yi haka me yasa saboda shi addini ne yana da standard day da time da manzan Allah ya karantar da shi ba yadda za a yi a canja amma shi wannan da yake ba addini ba ne to ana iya zama a yi mitin a ɗaga shi saboda ba addini ba ne ban san ko muna fahimta ba dan ba addini bane sannan kuma a idan ka karanta duka ruwayoyin da suka zo dan bayani akan ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu ruwaya ingantacciya tsayayya guda daya wanda ta yi bayanin garan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta 12 ga watan Rabiul Awwal din daya ce cikin shashi fadi kintaci fadi da malamai suka rawaito ɗaya ce cikin ruwayoyi da suka zo wai me yasa ba a kiyaye ran da aka haifi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da aka haife shi ba a san waye shi ba ba san waye shi ba a yanzu misali idan ka ɗauke mu ire-iren mu yara ko ma wanda suke bayan mu wani lokacin ma har waɗanda suke kamannin mu inda za ka je ka tambayi iyayensu yaushe ne exact date ɗin da aka haife su wallahi ba su iya rikewa ba kwanan wata na asali ran da aka haife shi wallahi bai iya rikewa ba ai saboda haka Allah ji kammala albani jari ya ce kace baban ka yaushe aka haife ka sai ce ran da aka yi yakin nehu da NPC kawai yaushe ne date ɗin shi ma dai bai sani ba eh to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rike kwanan watan ba amma yaushe aka haife shi shekaran yakin giwaye khalas dama abin da ake kiyayewa kenan wani wa wato wata waƙi'a da ta faru a shekaran da aka haifi mutum to sai a kiyaye ta a rike ta amma kwanan wata asalin kwanan watan yaushe aka haife shi in ba yanzu da zamani ya zo mana an haifi mutum asibiti ko a gida yanzu yanzu na an nema masa date of birth an certificate of birth an ajiye ba amma ta galibi ba haka ta galibi ba haka yanzu ni iri na yanzu doron da suke bayanmu in ka tambayi mutum shekaran ka nawa zai iya faɗa maka exact shekaran shi nawa eh amma ka samu ɗan shekara 60 da ka ce shekaran ka nawa sai ce maka yana neman 65 ko ba zai faɗa ma exact yaushe ni shekaran ka nawa ba a eh ya ce ya kusa ya kusa 60 a to ka kusa 60 nawa ne ka kusa 60 ka kusa 60 adadi ne amma ba zai iya faɗa maka ba ba zai iya faɗa maka ba saboda a wancan lokacin da aka haife shi mai yiwa gwamna ne shi mai yiwa shugaban ƙasa ne shi amma ba a san waye shi ba ba a san waye shi ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi duniya ba ta san waye shi ba ballantana a kiyaye yaushe ne me yaushe ne a aka haife shi sannan mutum sai ce maka me yasa misali me yasa kace maulidin annabi ba kyau sai kalli wani mai baddi sai ce ai to ai dan uwanka ga wani dan izala ma yana baddi to sai in ce da kai ka gama wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kwatanta hukuncin murnan haihuwansa da baddi ka wulakanta shi don ka kaddara ma ni ina badde kaddara ma ni ina badde Allah ya kiyaye ya sauwake ni baba yahude bane musulmi ne to kaddara ma ina badde ni a matsayina na civilian ordinary member a cikin wannan al'umma ni ba kowa ba ce maka nayi in nayi badde na Allah zai bani lada haka mun kai da kai na ce maka nawa badden ibada ce to ai in ka ce da mu matsayin maulidi ɗaya yake da matsayin badde ba lada to tuntuni da ka hutar da mu tuntuni da mun huta da mun tsaya dogon musu da jayayya ba sai ka ce wanda maulidi da badde duka ɗaya ne shikenan kowa sai ya huta ya kama gabansa jama'a muna fahimta ku kowa sai ya huta to amma ka ce addini ne kuma ana samun lada kuma duk wanda bai yi ma ba musulmi ba ne duk wanda bai yi ba bai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana kwatanta hukuncinsa da badde wani ma ya ce maka ai manyan kasa ma suna badde shugabannin kasa suna kaza wannan duk ina ruwanmu da su muna maganar manzo Allah kana maganar wasu shara da juji a baya waye shugaban kasa waye babban kasa kuma ana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga asalin shugaban kasa nan sallallahu alaihi wasallam shugaban duniyan baki daya kasar gaba daya ba Najeriya ba kasar duniyan gaba daya shine shugabanta sallallahu alaihi wa alihi sallama to wake maganar shugaban kasa kuma waye shi waye shi kaga wannan shubha ce da aka kawo maka ita ko aka kawo maka shubha shine in ka ce maulidi bid'a ne manzo Allah bai yi ba da ka kai ba da kai ba to me yasa kake shan fanka a dakin manzo Allah akwai fanka a dakin manzo Allah akwai carpet a ɗakin manzala akwai kaza manzala ya hau mota manzala ya hau mashin manzala ya hau jirgi manzala ya sa hula zanna bukar manzala ya sa jallabiya manzala ya sa kaza sai a kawo maka waɗannan shubuhoyin eh kaga wannan shubha ce za ka fa maka hujja da ita eh a ce da kai to inda gaske ne ka kawo mana salli ala muhammad salli ala muhammad inda gaske ne ka kawo mana a ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza a ina manzo Allah yayi to duk wanda ya kafa hujja da wannan to ya tabbatar maka cewa shi jahili ne murakkabi eh jahili murakkabi shine zai kafa hujja da wannan magana yace da kai ka ce maulidi bid'a ce manzo Allah bai yi ba to manzo Allah ya sa fanka a ɗakinsa ita ma bid'a ce manzan Allah ya shiga mota ita ma bid'a ce manzan Allah ya hau mashi bid'a ce manzan Allah ya shiga jirgi bid'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hula zanna bukar a'a ita ma bid'a ce manzon Allah ya sa babbar riga ita ma bid'a ce manzon Allah ya sa jallabiya ita ma bid'a ce dan da ya ce ka kawo hujjar manzon Allah ya sa jallabiya eh a ba da kai nake ba in ka sa jallabiya kana kallo na ya ce ka kawo hujja to kaga duk wanda zai maka wannan maganar ba jahili ne shi manzo Allah fa cewa man ahdatha fi amrina duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu hadha wannan al'amarin namu me al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba addini ba haka ne ko baka ba to da nace maka na sha fanka na gaya maka shan fanka na da alaka da addini ne na ce maka shan fanka na da alaka da son manzo Allah ne na ce maka shiga mota na da alaka da kaunar manzo Allah saboda haka in ka gaya mana cewa da maulidi da shiga fanka hukuncin su daya da shan fanka da shiga mota hukuncin su daya sai mu ce ka hutar da mu eh ka rage mana aiki me yasa ka rage mana aiki dalili shine mu a wajen mu da shiga mota da shan fanka da shan AC ba wani aikin samun lada bane kawai entertainment ne kawai enjoyment ne wanda Allah ya halatta mana to in ka ce mana da maulidi da shan fanka da shiga mota hukuncin su dai kawai entertainment ne kake yi kana dan hutawa ne a dan samu inda da dan harraka a dan jijjiga to sai mu ce maka mu ai ka hutar da mu ai ka hutar da mu illa iyaka abin da zamu duba mu ga nan gaba shine a cikin harrakawa da kake yi da entertainment da kake na maulidin akwai zunubi ko babu akwai zunubi ko babu amma da ma rigimar mu da kai ka ce Allah ne yace ai ka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ai eh kaga wannan shubha ce me yiwa wani zai iya cewa me yasa ake yawan matsawa duk shekara sai an yi wa'azi akan maulidi duk shekara kuma ba dainawa da ai ba wallahi ba komai bane illa din sauke nauyi amana li yahlika man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyana duk wanda zai halaka ya halaka da hujja wanda zai rayu ya rayu da hujja eh dan yan maulidi ba fasawa za su yi ba mun ma kuma masu cewa maulidi ba ke ba fasawa za mu yi ba har abada wa in uttum udina ne in dai suna nan muna nan ba nan da za a fasa babu nan da za a fasa Allah ya samu dace saboda haka yana da kyau a dinga fahimtar shubuhohi sannan malam ya ce abu na biyu da zai taimaka shine al'inayatu bi tadrisil aqidati as-sahiha wato ba da kulawa sosai wajen karantar da ingantacciyar aqida aqidati salafi salih aqida ta magabata na kwarai fi mukhtalifi marahil dirasiyya a wato ainihin cikin matakai na karatu mabambanta tun daga matakai na sanya ingantacciyar aqida tun daga matakai na ibtida'iyya har zuwa mutawassita sanawiyya makarantu na jami'oi a dinga sanya littattafai na aƙida ana karantar da yara ana karantar da manya ana karantar da matasa ana karantar da 'yan mata a karantar da magidanta a karantar da matan aure a koya ma kowa ingantacciyar aƙida kowa a karantar da shi aƙida ta gari wa i'ta'uha al-hisas al-kafiya fi min al-manhaj sannan kuma a ba mu aƙida ingantacciya wato curriculum ko tsari wato wadda yake warkakke tsari mai kyau manhaji mai kyau a ba shi muhimmanci wal ihtimamul baligh fi tadqiqi al-imtihanati fi hadhihi al-madda sannan kuma a ba da muhimmanci sosai wajen kula da jaraba wanda za a dinga yi akan wannan madda ta aƙida a jarraba mutane sosai wajen ba su muhimmancin wato nuna musu muhimmancin ingantacciyar aƙida abu na uku shine malam ya ce an tuƙarrara dirasatul kutubi salafiyyati safiya a tabbatar da karatun littattafan magabata na ƙwarai tatattun littattafai wa yubta'ada an kutubil firakil munharifa sannan a nisanci karanta littattafan wato aƙidu waɗanda suke gurɓatattu lalatattu karkatattu ka sufiya kamar littattafai na aƙidun sufaye wal mubtadi'a da yan bid'a wal jahmiya da jahmiyawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wal asha'ira da asha'irawa wal maturidiyya da wato aƙidu na maturidiyya wa ghairi dhalika wal maturidiyya wa ghairihim da kuma makamantansu illa min babi ma'rifa illa min babi ma'rifatiha sai dai a wato ta hanyar a bisa babi na ana so a wato ainihin san aƙidun kuma a fahimce su liraddi ma fi min al-batil domin saboda a wato ainihin a mai da amsa ga abin da ke tattare da ita na barna wata hadiri min hada kuma jan kunni a nisanci karanta littattafan miyagun aƙidu sai in a bisa babi na ana so a karanta su domin a mai da martani ma abin da ke cikinsu na barna da kuma wato ainihin jan kunne a kai abu na hudu malam ya ce ƙiyamu du'atin muslihina a sama masu da'awa masu gyara yujaddiduna linnasi aqidata salaf waɗanda za su dinga sabanta ma mutane aqida ta magabata na kwarai wa yarduna dalalatil munharifina anha sannan su dinga tunkuɗi batan waɗanda suka kauce ma ingantacciyar aqida a sama magaba wato masu karantarwa waɗanda za su tsayu tsayin daka wajen karantar da mutane aqida ingantacciya da kuma wato ainihin a tunkuɗe dukkanin wata ɓata da take iya biyo bayan wato kyawawan akidu ko kuma waɗanda suke tunkaran duniyar musulunci ya zama na akwai mutane waɗanda suke malamai ne masu wa'azi masu karantarwa wanda za su ba da muhimmanci ma wannan ɓangare ɗin allah maɗaukakin sarki samu dace to za mu tsaya a nan insha allahu ta'ala sati mai zuwa allah ya kai mu sai mu tashi farkon babi na biyu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cilla da ya bamu iko aiki da shi inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ta'ala ya sa albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين